الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن يتبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد الراحم يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله قل أنبئكم بغير من ذلكما للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد a haila yau muna cikin suratul baqara a sura al-imran a mun bana akan aya ta 14 za mu tafi kan wannan aya ta 15 cikin yadda Allah Allah yake ce ke daba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake kul ka faɗa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce faɗa ya kaunika ka faɗa ga mutanenka ka ce awa udanti uku in ba za a ba ku labari ba da haihu da abin da ya kuma rubuci min za a kuma rubutu da wancananka a kan matuwar duniya shahawatu na shawatu shawatun nan da Allah ya ambata da Allah yake zuni na lillahi kullu shahawatu min nisan Allah yake an kawata sha'awar wato mata ga su ainihin ga mutane da kuma sha'awar ƴaƴa maza da duk abin da aka ambata din nan to kuke da su ba za a ba ku abin da labarin da abin da ya fi wannan matan ba ya fi ƴaƴan ya fi har da musamman wata ya fi al'adu ya fi har duk waɗannan abin da aka yi rufe ba nan to shi ne ana yake so ga yawon da ce jannatu jannatai wato wanda bibirin ta yi ana kawo wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta to ta tabbata da zuwa ta ƙau ga waɗannan da ƙoran shirka to suna da waɗannan gorakai inda rabihin a wajen ubangijinsu waɗannan jannatu su ne aljannatu guda uku akwai jannatul madawa akwai jannatul kulli akwai jannatul yaqini akwai jannatul adn akwai jannatul firdausi akwai jannatul salami akwai kuma jannatul jalali waɗannan su ne aljannatu guda uku kuma akwai kwamomi guda goma sha takwas to duk waɗannan wato mafi girman waɗannan aljihadu su ne garin da kyautar su eh yan ta kowace ita ba za a yi cewa don za ku wuce Allah to kun ƙarin da kyautar su wuce Allah a jana kyautar su to Allah ya ba mu aljihar da kyautar su to waɗannan aljihadu da Allah zai ba wa waɗanda suka kiyaye shirka to sun fi waɗancan ni'imomin da Allah ya ko sha'auce sha'aucen da Allah ba ta'ala ya ambata cewa ya tsawata su ga mutane inda ka kada ka shigartu da mata gaban Allah kaka shigartu da ƴaƴa gaban Allah kaka shigartu da dukiya gaban Allah kaka shigartu da ababen hawa gaban Allah kaka shigartu da dabbobi ko ka shigartu da noma da gaban Allah duk wani abu da shiga suka kai ga Allah wanda zuciya kake son sa duniya to ka rabu da shi akwai abin da yake wato ya fi wannan ba wai kamar shi ba kira a kan ka shigartu da shi ki zama kare mu da Allah to akwai abin da yake ya fi wannan a wajen Allah shi ne wannan albarkatu da Allah ya ambata Allah ya ce khalidina awa kuma jarawa da wama fiha a cikin ita aljanna din sun shige ta Allah da Allah din amin sannan idan maganar mata ne to wa azwaju Allah ya ce akwai mace ku wa qaharatu amma ba ka cewa ila kai daga haila wa gairihi da wani sa'a in ma yake da lauku da duk abin da ya tsarkar da to su tsarkaku ne ba mu tsaron tanka da su sannan kuma wani wani banda ma matan akwai kuma yadda eh ai da yadda kafirin mai yawa min Allah ne Allah yadda Allah ya ta ko ne dan ba da duka bisu ma wata da to wannan yadda Allah za ta mun wannan Allah ya ko wannan Allah ya wala ba ce Allah maka ni ne alim maka ni ne yake bayan da bayan fa yujadu kullan Allah zai kowa ta kaje min gare shi bi ilmihi da sanin sa الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسرار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ورسل الرسل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah yake waɗannan aljannatu sun tabbata lil ladina taqaw ga wanda ke tsoron shirka da ubangijin su to su wane ne wannan ya Allah ce allazina su ne waɗannan da kullum ke cewa ya rabbana ya ubangijin mu inna na hakika mu amanna mun yi imani da daga na duka mun gaskata ta wani da kuma kuma gaskata manzanka to da nuna na ya ubangiji ke gafar ka gafar da zuwa na mu zanmu wakila ana kiyaye mu azabar nari azabar wuta asabina su ke dai ba su hakuri ala fa'at bi din Allah wa anna ma su yake shi ne ba su hakuri ga barin saba wa Allah a ce shi hakuri kara ne akwai hakuri ka yi hakuri cikin bin Allah eh kamar kamar da Allah ya ce wa inna har yau billahi al-hashina kan sallah ce sallah amma sai ka yi hakuri sai ka dole sannan za ka iya ba da sannan za ka tsaya ne a wato a kawai na wasu an yi wato a wasu sha kiwu salata to ɗaya da sallah sai ka yi hakuri hakuri sai ka dole za ka ga tsayarwa ba za ka tsaya da mutum ma ibada to haka nan kuma hakuri cikin saɓan Allah zuciya tana so saɓa wa Allah to ka daure ka hana kanka saɓa wa Allah nan to shi ma hakuri ne to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala sai yake su ne masu haƙuri a bisa biyan Allah kuma masu haƙuri a bisa wato rikin shafa wa Allah wasu ina kuma su ne masu gaggata da imani a cikin imani masu imani na gaskiya ke nan wani ƙwari ina kuma su ne masu biyayya ga Allah kamar inda kana Allah ko na ba su yake faɗa kullu kunutu fi Qur'an ba duk wani domin ƙarfi da ban ƙarfi ta su wani ƙarfi dukkan waɗannan yana nufin wato ba a bin Allah wani kuma kira da kuma alamun da kan jike da masu sadaka wani suka kirina da kuma masu neman gafar Allah na Allah da an da kullu shi ne kucewa Allah mu fi lana Allah mu fi lana ana gabata mana kullum ɗansuwa su kenan to duk Allah yana faɗin waɗannan bayan da nagari waɗanda Allah yake waɗannan aljannatu ta tafi daga yesu musu da masu magawa da Allah bil azhari a lokutan sahur wato koshi yau lokacin sahur shi ne lokacin gabara mafi yawan mutane suna da wani lokaci ne na gabara kuma lokaci ne na daɗin bacci to amma tun sun tashi suna da magawa Allah a wannan lokacin dan haka ba lokaci ne tsada a cikin dare shi ne irin wannan lokaci na mutum to haka ko Allah ya fitar da kai to kar ka koma don wani ka tsaya ka kai wata addu'a ko ka wani aika ya alƙairi to lokaci ne da ubangiji yake shuri ya bayan sa ubangiji yana fitar da wato Allah ko ta'ala ina fitar da fitarsa da kafetarsa ina cewa wayo ne nema su bashi wayo ne nema mana ta ba ta rahama wayo ne nema gafara ta gafara ta masa to lokaci ne ubangiji cikiya ba yake yi da nema din zai haka Allah ya ce waɗannan bayan ilmin na Allah waɗanda aljanna suke fata da yau su ne masu neman gafara Allah a lokacin su hudu. Shekar Allah, Allah ya shaida tsakanin halittarsa, ya shaidar da dalilai wanda suke mabayyana da kuma ayoyi annahu cewa labar da sha'anin la ilaha babu wani abu bauta da shirka an la ma'azu da babu abu bauta da gaskiya su da shirka su masu kamar su ya haƙƙe da ayyukan shirka illa zuwa sai dai Allah eh wani da haƙƙin ba zai gaskiya ba da haƙƙin da cancanta ba a kuma san cancanta illa ko shi Allah wani da zai da baraka haka nan ba mai Allah su ma sun ce da haka بالإقرار شيء في إقرار وفي فلا وبالعلم حتى لما أبو كائن من سماء في شيء من الأنبياء إلى الأنبياء والمؤمن المؤمنين من انتقال كل شيء هذا كل كل شيء هذا والنبي وكما فجأة هذا الجن قائما حالا فجأة والجن yana mai tsayawa aikata wanda yana mai kaɗaita birkici da adalci la ilaha babu wani abu mutum da cinta in na mawace shi Allah ne kamar da guda mai sanin kafin da ƙara ƙarfin magana alamun wanda kuma zuwa yi mulki a mulkin sa alamun gwani kwanci biyi a cikin aikin sa inna dina inda Allah al-Islam وما جعل الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب to to bayan da zai ke cewa da hidan na ubangiji ya ce da wannan mun tokar wannan aya cewa wasu masu malamai guda biyu daga cikin malaman nan na yahudawa sun gabata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a manyan nan Madina suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tambaye ka ga wani abu daban idan ka ba mu labari da abin da muka tambaye ka din nan to za mu yi imani da kai kuma za mu gaskata ka sai manzon Allah yake kara su tambaya sai ka ce wa manzon Allah ka ba mu labari ga mafi girman wato shaida a cikin alƙur'ani sai wannan aya ta doka yake shaidar lamu annahu la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu ka yi to wata ta wani girman shaida a cikin alƙur'ani to ko kuma za ka ga ku kun ta tanka imani da manzon Allah saboda kasancewar wannan aya ita ce mafi girma ya zama lokacin da wannan aya za ta sauka a lokacin a gefen ka'aba akwai kunshi ɗari uku da sittin yayin da wannan aya ta sauka sai da wannan duk kuma ta ɗari uku da sittin suka kikkife baki ɗaya ta wuce wata sahawa wato hadisi ya zo a cikin bayanan wannan aya cewa na bari da sha'anin a ranar alkiyama za a zo da duk wanda ya haɗa ke wannan aya ke Allah ta'ala ya ce da shi haka indi adan hakika wannan bawan na wa ina da wani alƙawarin gare ni ya ba ku cika masa wannan alƙawarin Allah ya ce ku shiga ke wannan bawa da waɗanda da shi na alƙawarin zama ta aljanna to sai a shigar da shi aljanna ba tare da wani mazayiyar azaba ba yana da kuma lalama to shi da namu cewa in ya ce karamu tana tuttuke ba to ɗan ƙarshen shi jijiyar da na gafinci da zuciya tana kuma amfani ga wani sun mutum yana yawan mutuwa fi idan yana kan wannan aya to zai daidai ne saboda wanda zai ma wato al'ari kuna masana Allah suna da wannan aya a cikin cika sallah wato sallah su sai su suka karanta wannan aya a can kowace raka sannan kai sani cewa wannan ma'anar shekar nan shi ne kirari da hake kuma wajen da kai da zuciya wannan ainihin gore ne da Allah a cikin cikin da kai da kuma wato ainihin wato cikin da kai zuciya wannan ainihin gore ne da Allah to abin da ya nufi dai bayyana ubangiji ya bayyana wa alhara ya bayyana da sarkihi ga hujja duka ya bayyana wannan shaida da ne zai mutum yanke annahu la ilaha illa huwa wa la ilaha illa ba ka yi mutum ya zuwa da kaya
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب wato Allah ce illa dina hakikar dai addini inda Allah ya wajen Allah al-islam shine addinin musulunci ka zo ka yayin da yin gawa ke da wata lokacin da ya yi gudawa suke da awar cewa babu wani addini mafifici daga addinin yahudanci su fara tsarin da ke a kai babu wani addini mafifici daga addinin nasaranci eh to shi ke nasu wani ayar tofa Allah ya ce a a hakika addini hakika wato addini na hakika wajen Allah shine ayin al-islam shine wannan addinin musulunci shine al-shaqqu wal usbi wa shine shine shari'a wanda Allah ya koma da ni da ita manzana a majira wata tauhidi bisa tsayar da Allah to wannan shine addini wanda ke yarda a wajen Allah Allah ya ce wata rabban da bisa kudin kitaba alladina kudin kitaba wanda aka ba su littafi suna rubuta da tsara su shi zaɓani ba fi dini a cikin addini da an wasa da babu shi ne shashin su ya tsaye da Allah wanda fara samun kuma shashin ya kafuta illa min ba'di ma ja'a min ilmi ba shi wannan ba sai bayan ilimi ya zo musu bi tauhidi tsaye da Allah sai sun samu ilimin tsaye da Allah sannan suke wannan sabani sun yi wannan ne bagar dan zalunci ne da kafin da suka nan bagar dan zalunci bai rubuta tsakanin su kuma kuma da ayatul lahi Allah ke duba ne ka fita da ayoyin Allah fa inna Allah ayyuka wani sari'ul hisabi Allah ne gaggawa hisabi ne domin abu gurin yin na Allah ne dukkan harka ba ki da wato yin hisabi awa ɗaya sai an gama duk duniya duk abin da ake yi kuma shari'a ne awa ɗaya mai gudan rabin yini Allah ya gama da kowa an gama an gama yan aljanna su ba janna yan mutum da kuta na da sarwajara amin
فإن راجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
ya duka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan kafirai suka yi husuma da kai a cikin lamarin addini shine wato hudu da sara inda suke inkarin gamowar manzancin manzan Allah suka ce maza sama manzo ne shi amma zuwa da larabawa eh ai su kuma larabawa ina ba shi manzan larabawa ne ko kuma wani mara suka ce a'a ai ba ma manzo bane baki daya su da haka in suka yi jawo da kan to ku kulla mu ke yi da su a sunan kuliya ni na ni ba kuliya ba da lamu da Allah ai ku kanku da mulata da Allah ana ni din nan wannan ta ba ni da kuma da ni na da wuce zuwa ga Allah wannan kuma ta ce ni na mutu kitaba ga wadannan ne da aka ba su zakaji su ne al-yahudu wal nasara su ne yahudu da nasara wa kulliyina da kuma mushrikan larabawa su ne kulliyai wanda ba su da addini ba su da rubutu ba su da karatu ku zuwa gaya musu ka ce an aka zamtu yanzu ba ba musulunta ba fa ina su da in kun musulunta gari da dawo to a kika sun shirya a gaba da kwata wa in ta wannan in ko suka gawaya suka ba da baya kan da imani da mai imani to da su fa inda ma alaika da bala ai kan su da ya kwanta da Allah eh ka ka kika aikin ka ka dai da ma sai da kwato shine yake ganin ka wallahu amma Allah mutum Allah shi masa ni bil ibadi da bayan da ka kowa ne abu da zai yi inna rabbaka bil lissafi ubangiji yana faɗa mata zai ji su bani kuma Allah zai kowa safiya da irin abin da ya aikata wanda ya aikata da'a wani abu da kana baratun hayar yaro wanda ya aikata kana bayan zarra ta kai ya rufa ayyuka wani abu da kana baratun shahar wanda ya aikata kana bayan zarra ta kai shi wanda ya kafa yasa ina ba kowa ya Allah ya ba kowa da Allah إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين قد قضى أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من واصلين irin lazina hakika waɗannan da ya kuwa ke kafuta da ayat da ayoyin Allah suka kafirce da ayoyin Allah wata gudunan nabiyina kuma ne kashe nabiyina annabawan Allah da gaya haƙin ba ta wani haƙi ba haka kawai eh kuma yadda su nasara suka yi da yahudu nasara suka kashe annabawan Allah eh suka kashe annabawan Allah don wato an ce magamu ubangi wato ayoyin da ya zama ya yi umarni to ai ko ai kai wa kace wannan ayat ta buka gaban wato alƙashi mai kan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama eh domin ta buka zama ya umarni da an kaiwa an umarci mazala da kaiwa da kuma jirewa da wani a kusan aya saba'in da ɗoriya ana ta ku da kai ko da kai da wani to su waɗannan an ce kun kashe annabi zuwa da ma a ranar ɗaya eh sai a kashe annabi zuwa da ba ba da zuwa da ba من مستقبل انا شايف مرة مستقبل كان قال طب انا بقول لك انا اللي انا من اسمي هي بتقول لي كشف ان اللي دي ما دي عادتي ما انا بقى اكتشف دي اكلت يا كل كذا ما بنكشف هي ده اللي مش عارف انا بقول انا مش عارف كده ثلاثة وأنا بقية مدية كنت أجي أدام الأربعين دقيقة على نافع كل هذا من أكبر مقولة من أبائهم sai ba da wasu mutum ba su ba da wasu mutum ɗari da saba'in suka ce a'a za ku shi annaba wata ba ɗaya ne ɗaya har arba'in da arba'in da uku haka ta kuma mutum kuma duk zai rubuta ne su ma ɗari ba ga ga arba'in da uku ga ɗari da saba'in duk arba'in da ara ɗaya sai ni yau min ara ɗaya ma ne su ara ɗaya su eh kuma ana suka ba ba da su ka ba aka dawo ko suna da suna da annaba suna da suna da duniya da mutum abin ba dan wato ainihin abu na Allah ko shi ne Allah kai wannan ji Allah annabi annabi na Allah annabi ku kuma rubu ma shi a cikin da rubu a ranar ɗaya kun ta rubu ba kuma ne su ɗaya kuma a zuwa kashe dukkan waliyai na gaban mutum ɗari da saba'in su ma a ranar kuma Allah ku kuma da su kamar da ku sha ba za a kan da sanar da su ya azabin alimu da azaba wanda ke kafa shawarwari وهيبقى انا اتوجد نفسي الذين هم الاراضيين والعيون استقاموا اما انا ما امنوا جاء قبل مساعدتك من كان الاغني وقال له يا قاش ولا حي لقد رجعتم كما ترجع بك الاول من الرقابه وابنك لهن كما كان مسالك بنوش شمال كي الله من الرقابه الله يا قاش ايدي الناس في الدنيا على الدنيا والآخرة الآخرة ولا تجاري لنا بعض كان جاري تبرا ما تبرا برا كيف تبرا برا ولا تبرا يا رب شرطي هذا مو بس شرط تبرا بس مش شرط تبرا وما لو من كاف دينا الله يكبر من ما تقول له ما كنا ما كنا أوان الأذان والأذان والأذان تعالى الله يكبر شو ما ولدي أجلسوا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهما ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون eh amma an ce ita ta daga kafiri tana amfana ta a duniya a ranar da ba ta amfani shi ba ko kafin ne yake ciwon wata yake sadaka to za ka amfani shi a duniya eh ana yin tsoro kuce ta to zai kara wani gwamnati da wani da wani wasu iya wala a duniya eh wala ya wata in dai ciwon wata sadaka to za ka yi zai amfana ko ba mu ne eh ko za ka mu ne a ranar da ba ta amfani shi ko mu ne ne sai ku ci abin nan ku ci ala wani abu ala wani abu Allah ya alƙara yanzu ba na gani ne wannan hikawa ta yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na hikawa ta yi ga dukkan wanda zai iya yin duba ne Allah ya ce ba ku ka duba bane ina da zina kutu na shi bane zuwa ga da nan da aka ba su harkar wannan rubutun kitabu ne ta a taura yanzu Allah har kada cewa ana kiran su ila kitabullahi zuwa ga kitabun Allah jiya kuma da yin don littafin hukunci da kayan su su ne kawai la su hukumin amma su yanku jama'a da su sai ku dinga bada baya kan ta zo a yi hukunci da zan Allah wani zan dinga janyewa suna buya baya wani hukumin nuna alhali su suna masu hukunci ne ba an kamu da hukumin ne gaba da karɓar wato wani hukunci na Allah da wala wannan kara ta kuka wato su ne huda sun yi hudawa zala da rabbul muslimin wannan mutum na ne wato mutum biyu ne suka yi zina a cikin yahudawa din nan ففتحناهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا تنتشوا zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara yin babu wani yau za ka hukunci da wani da shafi a ji a jefe shi fa a zuwa ka su ba za ka rinka da hukunci ba ka ji a ji tsoron ka suka ce a an ta a tsoron da hukunci shi ne hukunci su ba a tsoron ka ce a ai ba mu a cikin a tsoron shi ke nan ba ku tsoron ki an fara tsoron sai ka hukunci da kira ya ba samu su ma a tsoron hukuncin wanda yake musu idan ya lura a jefe shi ko muka na ije guda a yi guda shi ko ne guda shi a guda ba ko ba ko shi aka gudu su to da gudu mun jin da shi kuma to dan ba su kun shi da kan ba su ba ba ko an da kan ba shi amma ko shi ne da ba mun shi ba mun shi ba Thank you. جلالة الإسلام to ai in ba su abin da ya faru ba su masu yahudawa ne aka samu wani mutane guda biyu suka yi zina daga kun manya manyan mutanen su ba su manya da ministoci ne ke suka je suke fitowa ga malaman su sai malaman suka ba su labari cewa a taura na suka fita na tanta a bisa cewa yadda su za a yi kuma ga su ministoci wanda mutane kuma da sai an malaman su ba da fitowa sun ce a yi hukuncin su a je a jefe su shi ne a kashe su kenan
ولكن أحدهم الشهوات sai dai wato ainihin wato sai gobe ya ke su بقوله من a أشراته nan kuma a ce wato duk da cewa su ba za su jefe su ba ba na so ba ai mun yayi sai ka za ka da shari'a ai kada ka ake kawai shari'a ka yi mun yayi ba to manya to da ka ga su manya ne ta cewa ba za ka yi shari'a kan su ba
وعفى مثل النبي to صلى الله عليه sai da kai kana zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم أن ينزل في دينه wai ko cewa za a samu a cikin addinin manzon Allah za a samu wani yayewa a ce ba su kyawun tun da dai a cewa ta ce kashe su za a yi to ba za su ba a cewa ko mu sojan manzon Allah wai da Allah a shi addinin manzon Allah za a samu wani hukuncin wanda ya kada wa a cewa wanda zai zama ba shi tawaye ce da zai zo sojan manzon Allah وقال له to النبي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su ابن ديني رجمكم yake ni hukuncin addini na shine jebu duwa kike da duwa
والذي أعلمه wanda zai alamu ni abin da na san su أن في التوراة كذلك abin da yake duk abin da zai ba ma ya abinci ba a cikin wata ku ta maka eh in ya yi mutum ne za ya fi shiga
فقال بعضهم sai wasu daga cikin mu suka ce لا علينا zuwan da ala ila ya muhammadu ala muhammadu kan ya kai mana zalunci eh ko sai mu zala hannu wasu a zaku a tsawon ba haka ce wani cikin gudun haka yake da su zalunci aka musu
فقال sai manzon Allah yake قدموا إلي بها to kai dan wato ku zo ku zo mun da alamu ku bi taurari a cikin ku zo mun da wanda yake ya fi kowa ne a taurari ku kawo shi وقالوا sai suka ce والله بن shi ne سوريا abdullahi bin suriya من كان duk fadaka amma ina can a wani gari a kira fadaka ina kan fadaku amma ya kowa ta a tura a cikin yahudawa a wani lokaci فأتى به to mu ce ni sai aka fara shi abdullahi bin suriya din فسأله النبي sai ba san da Allah wani nabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi عن حكم الزاني lokacin nan da mai zina الزانية wato mai zina namiji da kuma mai zina mace في التوراة a cikin akewa idan mace ta yi zina mun zina ko namiji mun sani in yi an yi zina zai hukunci ta da za a kuma shi Allah ya tuya da kuma shi jiya ko wannan a tsoron فقال ke ke cewa ذكري في التوراة ke ke to abin da za a yi a ji a kawo masa a tsoron فقال أنها على النبي صلى الله ke عليه yi da karanta a cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وسلم حتى وصل آيات har الرجل sai kan wato ayyukan na bifa ووضع يده عليها yana zuwa sai haka sai ya tsora mu ya yi ya yi zuwa وقرأ ما sai بعد kan karba sai suka da kai kan an tuwa tuwa na zai ta akwai zuwa ta askar karba ya tuwa ya tuwa da kai zai yi har kuma kai masu wani kanga da da ne kan da kai zai zuwa ta ba da kai ke sa hannu sai kushe ka نعم وكان عبد الله بن سلام a هذا lokacin kuma akwai da yana abdullahi ɗan saurari eh mafi sanin sa ne ta tsoron ba tsoron ba wanda shi ma mafi a tsoron ne babban ne a cikin malamin mutu jawa wanda ba kuma shi Allah mutu ya wani ba ai dan abdullahi ya mutu ne ba shi za a masa magana wancan domin a lokacin da a sai na abdullahi bin saurari ya zo wajen manzon Allah ya gana da manzon Allah ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sai ya iman da manzon Allah ya ce ya rasulullahi ta ga ni shugaban duk yahudawa a yanzu a duniya kuma na su ne bayan musu babu wani mai ilimi a duniya su bi sama yanzu amma yanzu mutane masu kawai kai masu matsayin kari da haka ya zuwa layi ka gwada su ka gani ka shi ne mai jera a yanzu kuma za a zama shi da shi kenan shi ke hannuwa shi shiga da sai za ka yi a kuya a bayan kuki a bayan manzan Allah sai maza da kira yahudawa da suka zo sai mu zara ce wane ne abdullahi bin salamu a cikin suka ce ah ai shehu na wa bin shehi na wa alimu na wa bin alimu na ai shehu mu kenan dan shehu mu kuma kuma malamin mu dan malamin mu sai mu zara ce to ya kuke gani idan ya imani da ni ka ga musa muke nan gaskiya yake suka ce ah Allah ya kiyashe shi Allah ya kiyashe shi ina ma za a yi wannan ina wannan ma za su yi ai ko in ga da mutaka to wallahi ka tabbata cewa kai annabin Allah ne kuma dan wanda kake ka tabbata ce ya ya tabbata da cewa kai ne annabin da Allah ya shara ya shi a dora sai da ya tabbata kai gaskiya ne in da bin amma Allah ya shi na ya to wannan sai farko da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da kika duba ne ga kan shi ne a sharruna wannan sharri na da ma sharru mun dan sharru mun kai ya muke da ba da ba mu da zani ba da wani ba ko ne shi ba ko ne ba da yake ce ya da sai shi ya ci kaji ko ka ga ya mun lai ne ba ko ne mutane sai mun to shi ya mutunta to shi ka a wannan karai da aka ce wayan bayan mutu sai ka ce Allah ya tsira to za a ce to a ce a jawo shi dan dai ni ma a kan ina a tora hukuncin mutunta ta jiba to shi ne aka je ku kada aka ji an tura shi da kuma yanzu yana kan shakorar ya ce a zuwa tura ina kan hanyar kanka ina zuwa duk yan famu kan hanta a fili sai ya sa wannan hannun da ke ke rike ayar sai ya shiga wata da to sai aka sa a wannan ba mu ja tura da yau shi wanda Allah ya wata kai kakan sa wanda shi tun ya mun ja to sun ja tura kan a tura da wannan da Allah ba to Allah ni a bin surani ke nan to yana gudu to shi ke nan sai ga kushe ayar
وكان من أحبارهم wanda yana da cikin muhimman wato malaman wato yahudawa gabanin musulunta kai shi man ba da su وقال يا رسول الله sai ne ya manzan Allah إن الرجل ai wannan mutum أخفى آية ya ce الرسول ya ce ya ce a ke jinin aiki وقرأ ما بعدها ya ci gaba da ya tsallake ya ci wato ya zo ya tsallake ya ci toshe mutum tsallaka ci gaba فأمره النبي صلى الله عليه sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi وسلم أخذها منه da cewa wato ya ɗauki hannun nasa فأخذها sai aka ɗauki hannun nasa وقرأها sai ya karanta ka فإذا فيها sai ga shi an ce inda da sana wal wata nafi idza gana ya wa qamat alaihi barbari natu rujima hada kuma shi a tsoro wato take ayat da toshe ta take ya cewa mutane shi da kangaje wanda ya kai aure wanda ya kula da fara ta cikin akan wanda ya wasu da zai ba ko eh wato shi ne mikamu wato alƙalin wato a dan mutum a wancan mutane to shi ne zuwa da albarin cikin a kan sharadin a ce mutum mutane ne abubuwa ne guda shida eh da farko idan musulmi ya zama baligi kuma ya zama ɗa yawa yawa ne wa ranar ha kawai da musulma eh idan musulmi to nikahun sahihun wajen mubarak mata tana shakun falamun jama'a eh shi ne sura ta yi ta kada wato kanin sahihu ba ta gaban ɗane musulmi ne shi kuma wato wato ai wato ainihin musulmi eh, zama musulmi zama ɗa ainihin ba bawa ba yawa sannan kuma ya zama auren ya zama nikahin sahihu ya zama aure kuma auren ingantaccen aure wadda mu ba kuma ya zama ya fi taki gabatar taki na halatta wanda ya aure shi ne ya fi kada shi kusa a cikin kusa to duk wanda aka samu da waɗannan shafi su cika to da yin nan kusa sa a gina shi kiba zura eh ko da yan dan musulmi din ba ba ba ba ka ido da su a wurin ba kamar ba ko ba ba da ki ba ba ni ya ba ni yawa to idan ya zama ya yi zina sai a duba su ya ɗin aure in ya taɓa yin aure to aure ne ingantaccen aure ne wani shi ake da shi ko mai mutane ne ko shiga ne ko da wani an kyasu ba su gari ne aure aure aure da shari'a take aure ne a ta ce to wannan ne ba za a ji ba za a ce a a aure ingantacce ne shari'a ne ya ka aure da ka aure ya ka saduwa da masu ko sau ɗaya ya fi kai da hashifarsa a farkon da in ya yi taɓa yi ya zama musulunci a in ya zama aka yi idan ba su da lafiya kashi aka ba wani da wani da lafiya kuma sai ido na ya ta ba ba za a ba za a ji su sai a yi jira sai a gudanar da waɗannan su ne sharaɗan fasada guda shida da ko namiji ko mace ko kuma mace ta taɓa ɗaure ɗan sani da ita da shi ke rantar ma musala da shi ne aka ce to mun sani da musala idan suke zana kuma aka samu shaida shaida da kuma sai aka samu shaidu guda biyu shaidu guda biyu kuma kowane ya zama ya gani ya ga wato ainihin wato farce wato albakarinsa a cikin farjinka kuma ganin su zama ya gani jikin ne ainihi eh jikin ne ainihi Allah Allah ta fawa baran kula kai wato kaga tun a wancan lokacin kake sai gani jikin ne ainihi wato kaga a yanzu ina za ka ɗauka a kyamara wani da ya ga idan su sai ɗauka a kyamara in yi haska ويقول أنا في يوم كده أمشي الفاحشة يا أبو تقول ترى مو هتقولي يا جماعة يا جماعة يا جماعة إيه في أمثلة مش جدا ولا kuma su ma shaidun kowanne a kai irin abin da kama a kinin ba su kai kuma idan su gan su gan su kuma kowanne iga kan yi wani mutula kamar bishi a cikin wani sauro kuma sannan ko wanne zo ku bani shaida din ba kuma wai su zo da fatan zo mu leka tun mu yi da ido ba zo mu gari ba a a wannan ya gani shi ma wannan ya gani ya gani idan ko sun zo zama sun yi ittifaqi a cikin bada shaida din sun yi ittifaqi inda abin da yake a wani alƙali sai ku kai da ka gansu a ya gansu ya ce a yanzu ka gansu yake da kai kuma da gansu ba ya ce a ni a yanzu na gansu kaga an samu shi ya fara da koda mutum sun ce allaba suke to haka abin zai ake gani ma sunna kaga to mu ma dai a yare inda jiya za ka ayar mutum ne a wato ayar aje a maza al'aurar su a gobe ke na san su karɓi wani zumu da wani ya faɗa na ka wani zai wuce a shi ke tsire da kuma ba ma mutum ya fi kushe da waɗancan hukun shi ka hukun wannan ɗayan ya kai da wani shida sai a kamo su da ƙyansu da ƙyansu a wani tsari a cikin ko ne ta a ai wai a sama a ita a sama shi a kasa kai ba a shi a sama shi a kasa a shaɗu kai ya duk inda ka faru shaidu ta ta ko ya ku sha musu yana ko na nuna ce ni ya gani kamar mushi a a wato a kowace ne sai wani ya mutu ya ara ta a ni ko na ga na ta shirya a kasa amma da shi ya ga jin wani ne ko ba ya ce duk kada ku kowa ku kullum kada ku dukkan tsara ba tsara kada ku dukkan zuwa da rafi da aka jan kama dukkan zuwa da buwar da maliki eh ina kaga ai kama abin da ina ina da wahala eh ina da wahala ko da mun da ko kama da kan da shi ina ita da ko shi da kike da shi dai abin da amma sai an kama da wannan shirkan mutum hudu a lokacin da ya tafi da shi kai da kuma mun ce ba da ta mun san ko da dare ko da yamma ko a gida a shago suke ko a cikin gida a saman jirgi ko a kasa ta ta ko rai in ta bari za a ko ya fita ba ko ba za a yi musu haƙƙi ba waɗanda su suka kuma kawo da shirin su ba su karfi ne su za a yi wani kai Allah ke shi ta yi ce wani abin ayin ba bai abin ayin da bai ko a cikin kawai sai in an tsaye shi a kansu ba wai da ba a ina ganin suna zuwa suna gani suna shiga a muna gani suna faɗin cewa duk wannan duk wannan ba ba zai ba su fitar da wani wannan ba sai da an samu wani karfan kuma ko da ayyuka addini ko amma ni ba haji ba haji na to idan ba to yana ba ba to mace ta kasance mai ciki ce بها تربص بها توجي أتورى هذا إذا حتى تكون ما فيها har ta hajji abin da ke cike ta dan ba za a yi hajji ga mai ciki ba in ta zuna ciki sai a bari sai ta haihu kuma ma idan ta samu da zai shaidi dan to shi ke nan in ba ta samu ba sai ta gama shaidi dan ya karfi abinci ya yi kwari sannan ne za a yi da hakan kan
فأمر النبي صلى الله عليه to sai وسلم ga wannan abin da aka samu a cikin addu'a a sarwar to sai ba za a sama sai ya umarni yace ita a wannan ai ministocin sai da abu a jikin su ga domin da alƙur'ani ya tabbatar da haka kuma da shi tura ta tabbatar domin ma alƙur'ani ai ayar musa ta aka yi aka yi musa karatu da tilawata eh akwai ayar ta alƙur'ani a shehu shekara idan kuma ya farji mun barbata ka kalin dalla wallahi hadisin hakim ana wannan ayar ta alƙur'ani eh a shehu shekara idan kuma ya farji mun barbata ka kalin dalla wallahi hadisin hakim yana da wasu mutane da mutane da ta suna yin abin da aka yi suna tilawarta da abin da a nan kuci ne eh yake tabbo ma su mai Allah aka yi wuta ta yake da haka mu mun je ne a duk yaji to a kai wani zai ce ai mu ga yin a kan Qur'ani ba ai kuma shi aka azabi to zani kullu kullu wani mutum wani da zan ai wannan ya aka gani ba ka an ba ma shi mu shi haka ya zani ya kullu mun barka kuma kare da zamu da shi can da kowane ba domin mun kan kanta ya ga wanda ana kula da kuma zai sa ka shafi kanta a ban kuku kuma to
وهو مثل يهود على ذلك so ba to yahudawa suke ta yin fushi da ni da wai annabi ya sa ko ya hukunci da kace waɗannan jagorori ko ministoci na su to to kan kan
وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to Allah ya ce ku jaba yaya al'amarin waɗannan mutane yake ya za ka ga lamarin nasu ya za ka ga halin su idza da ma'anahu idan muka tattara su yawan aiki yau a cikin da ya fi yin da babu wata san babu wata kuma zuwa cikin wannan ranar wajen ne wannan yini zuwa ranar kiyama shi ne rana a kiyama wanda aka kuma cika wa kullum su kowace rai mun ƙara kitabi da su wanda da tsara ko da yin rusu su aka cika musu jaza'a sakamakon ma ka tabbat abin da kowace zai ta aikata an da sakamakon abin da ta aikata ne na tsaye da na alkhairi an shirin koko shari wani alamar su mutane layu suna nuna ba za a zalunce su ba da na kashe hasana da sauya nuna an da ya fi sanya aka ko kuma sauya shari'a da yake ba za mu wani layu nuna wani gwamnati wani zara ta fi so domin ce wa nasu
ونزل بما وعد wato wannan aya ta soka وذلك أنه yayin da aka yi musu bayanin nan ko dalilin wannan cewa shi ya kasance حين تعلن عليه الأعزاب da har da matsalin da an samu yayin da san mahara waɗannan da mabu suka tattara ga annabi sallallahu alaihi wasallama
وتخمس من a الهجرة cikin shekara ta biyar da yanzu manzon Allah وذلك يمر عليها عشر har da suka tattara mayaka wato dubu goma a kan manzon Allah wanda ta yaki manzon Allah a wannan gwamnatin azab da ake yi wuya suka tara dangi suke taron dangi a kan manzon Allah suka tara wa manzon Allah mayaka a dubu goma
وكان المسلمون إذ ذاك su ba su ne sun kasance a sannan نحو ألفين wasantar mutum su su dubu biyu ne a ƙarshe dubu biyu kuma an taho da dubu goma to za ka yi azai ke nan eh da dubu biyu da dubu goma sun ce ko su da da da eh بالمدينة wato ai a lokacin ma ba ke nuna ya muke a lokacin su wato a madina ba musulmi ba ke ɗaya dubu biyu ne amma su kaɗai na hudawa tsakanin zanin nabiri da wani ƙuraiza waɗanda suka taru ba ma wani ƙurai shawa can waɗanda su kuma daga ainihin maka ba su iya nan kawai sun tara manzan Allah mayaƙa mayaƙa na mutum dubu goma da mutum dubu goma za su yaƙi manzan Allah za su turkushe wani sarki ma ga wani madina su ka aiki shi ya da manzan Allah su kashe dukkan waɗannan sahabbai da suke tare da manzan Allah sun za su raba to sai share musulunci daga doron ƙasa wannan shi ne manufarsu
وأشاروا عليه بخبر هندئي wato sai wato ainihin wato suka yi wato safai suka yi shirar shawara ga annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kwalalo وجعل على كل عشرة أربعين ذراعا sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya zira'i a bisa dukkanin mutum goma da sabansa ya kira mutum goma to sai annabi sai ya auna wato kamar mita ko ake zira'in arba'in sai ake daga nan zuwa nan to da kai da kai da kai da kai da kai ku goma ɗinan ku za ku haƙa wannan gona ne
وبينما هم في ذلك har yanzu ina nan an bi san har wani ba su sani za a ga a nan wajen da akwai gudun da kira masjidin rana inda magana ta ma kinya wannan tuta da aka wannan ga jirage karamar hamadu sannan a wannan duwatsun za a ga wannan dutsen dutsen sauƙin nan da shi mutum shafi sauƙin ya wani a cikin tafiyu a nan da zai yi wani ƙwa'ar tafiyu wani a wani kusa sun wanda ba za su ma yi ta addu'a ne ta addu'a a wannan guri to shi ma ina mai to shi na sun zama yin kare wannan bayan a wajen da wani tsarwato wata fita da wani amani a wani ko kuma ina da kan da wani amani wanda za su yi kaya lokacin da ke wata ake ciwo da shi to da ba ko wata ne na doka da kuma wata da wani a cikin gobe ta na ba ne ganin shi wannan wannan za a yi shiga shi ko ba shi da kuma kafi da aka yi wannan ne a wajen da ake sani a so
وبينما هم في to da su saka su sai ذلك su saka su wato sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin hada wannan gwalalo إذ ظهرت فيها صدرة sai ga wani kan dure ta bayyana gare su عظيمة ne girma لا تعمل فيها معاوية wanda dunduru su ba zai iya aiki wajen fito wannan dutse ba
وقد ومن كان في أسرته sai zama duk wanda annabi ya diba wannan mitoci yake su hada kuma ga sun gaban nan fan dutse kuma dunduru su ba zai iya fita shi ba sai ka samu kudin ciki ke to abin da ga Allah ya aiki ga dutse ya hana aiki dan haka wannan kuma ba zai a samu wannan gwalalo da shi ba
وتدارج رسول الله sai ka taimaka taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jan Allah da su suna tsawa ga kuma wani kan dutse mun samu a gurin nan kuma ba za mu iya hakawa ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول sai mun san da kada shi da lokai sai ba su da lalle sai mu zama mai kaso ina zuwa sai mu zama yi kowane jinjiru su من سلمان الفارس a hannun da ba mu fara shi kawo na wani ka magani وقال فتحرك annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta wannan kan dutse din nan أولا a وركب farkon kwato maza وخرج منها نور sai aka ga wani haske kawai ya tashi ya ثم رأى بين الإسلام sai wannan hafiyar sai da suka tsakanin wato lafafiyar madina lafafiyar madina wasu duwatsu ne guda biyu a madina akwai haratu wazara a wato ainihin wato wazara akwai wato wato akwai haratu da garbiya akwai haratu sharkiya shi ne suka sanya madina za a tsakiya ko da ma zai za su wani gaggawan tsoriya wannan to haka kuka wannan a yamma a wannan kuma a gabas suna can banza su manzan Allah wannan kuma haratu wazara a kan wani dutsen uhuru a nan yake to waɗannan su ne ke kaza da ke madina zuwa wani guda biyu na madina to da wannan haske da annabi ibn tuwan dutse aka ga wani haske ya tashi kamar ka ce duk ƙwaryar madina domin da wani kalmar asuna ƙwaryar madina duk inda kuma ne ba ba da zan su aika a wani a wani madina ko yau suku ba su wani duk ƙauyuka ne na madina amma cikin da madina shi ne tsakanin labarin madina tsakanin wani zuwa sun gani to sai da ƙwaryar madina baki ɗaya sai da aka ga wannan haske ya tashi daga wannan dukan kuma za a iya ta jiƙe wani jiƙe shi.
وقال Sai manzo Allah yake cewa وعلي منها قصور حيرة yace wannan hakin ya tashi ka tambon hira sun haka ka gare ni sun bayar da ka gano su.
أنها أشياء من كلاب Kai ka ce wato firoyi na wato karnuka saka da ga wato an tattabbin sabon ranar.
والحيرة Wato ta hira din nan وصل لحائل kasar hali ake hira da ake cewa da kuma ya kuniya والنيائل ɗaya ake hira su kenan.
والمثل الأول wato wani gari ne yake can kusa da kufa amma manzon Allah da gwanin da zai gano haccin wato wato hira wannan gari yake kusa da kufa eh da nan وتمثيله القصور wato masana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wadannan wato fadoji dillan بأن يرمي ya كلاب kuma ta kuma cewa wato kamar wato birorin karnuka وشبه حالها saboda ainihin kamar su ne wato mace ne da waɗannan wato birorin su ne wato karnuka ɗin في دياره a wajen hasken su kenan sun ake kamar wato firka firori na karnuka a wajen haske a wajen farin su kenan فإن بعض بعض هذا kuma a cikin da kuma mamayewa shi ake daga shashi قال إشارة tare da kuma nuni zuwa ga kankanin ta ثم ضرب ثانية sannan annabi ya kuma ɗaukar wani dutse musu ya ƙara duka ta biyu ga wannan dutse وقال sai manzon Allah ya ce ba alimin haka zururun sai ake kuma yanzu ka tambayi mun su ka bayyana gare ka duk wannan fagogin mun yanzu ba a wannan fasin da na gani su kuma da bayyana gare ka wata rabar salisa ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara duka duka na mutu wa ƙara sai manzon Allah ya ce wa alimin haka zururun a ita yanzu makon zuwa sana'a a yaman a nan kuma san ita sana'a a yaman wanda shi ne farkon birni a duniya bayan wasu fara wasu da aka wasu fara duniya duk kayan su ko ina ma ko ya rushe ko ya su da ne da wanda ya fara tsoruwa shi ya lafi wasu wasu alizuji a nan nunu a nan ne yutsarsa ya kinkaye to gari da ta fito shi ne sun fito a ra'ayar da haka garin da ra'ayar shi ne farkon birni a duniya sun da ɗan kan da fara ruwa bayan wani kusa shi ne aka gina wani gari a kira gwamnati tumani garin da kuma tumani domin wanda suke tare a nan muhimmi a cikin kone sun su suka mani to amma da Allah ya sa suka sauka sai bi suka mutu sai zama ya na mu ne ka mu to bari sai zama mu ne su ne masu wanzuwa samun kamun ya mutu samun kiyaye duk larabawa da suka rubuta alamar samuwar zuwa da samun shi kuma hamu shi ne ke kuma da dukkanin baɗaƙin fata su kuma ya fi ne a kira su ya fi dukkan su daga annabi hudu ne ke da ake yanzu abu samu ba ma na hudu bayan annabi annabi annabi adam eh domin duniyar kowa ya zuwa sun kasa sun da na sama su ba su san annabi hudu eh inda hudu wajen duk an an da ba kowa ne ya ɗan annabi hudu to ko a magana da jibrilu in ba Allah yake malaika Jibril ya bani labari hada umarci za cewa al'umma ta za ta yi rinjaye a ban kasa ba ki ɗaya za ta rinjaye kwamshiru ba za ta shi kufarci ka kana kuma yi wani alaƙi amma za a yi ya mutu ko ya mutu guru ya mutu guru basura ya kuma wata sana'a yana to wannan Jibril ya ga wani cewa duk wannan guri al'ummar manzon Allah za ta rinjaye da guri duk mutunci ne ya kuma sauran da su a kuma ya kuma da ba ta zama da gaibu ba da ba da gaibu kenan wa ƙarin nasu kuna sai munafukai suka ce rana ta arziki ku kai mamaki ba su ji munafukai yanzu ku yumin yana muku buri kawai yanzu ku yana muku alƙawari alƙawari na ƙarya an zo ga shi an zo za a ci ku da yaƙi kuna jin tsoro kuna tona haƙe haƙe wani za a zo a sami ku kun kama da a gamsa kuma yana ga ku wani yumin ya ga mata za a ci masara za a ci gun za a ci yanzu ana to kawo kwasu ba gaban waɗannan mara su hana munafukai gaba
wai zurfin annahu ya wani na baku labari wai wani na ganin kaza ina ganin kaza ina ganin kaza to wa ina ta mutahu lakum wai za a buɗe waɗannan garuruwa gare mu
wa antum innama alhali kuma kayan kuɗin nan tayuna ga halaka su kuna haka wannan gwamnati ha min shiddatil kan khawf tsoron tsoron da kuma suke wannan gwamnati la tastati'una li ba za ku ma ina ba duka mubaraka ku fita a gaba yaƙi gaba da gaba ba wa nazzil ayatu to sai wannan ƙara su ka. Eh, yi da ko? A jawa. Wai, wani ne? Wani abin da ake kuka. Wani abin da ba.
وكثرت وكثرت الحركه Kin da ramin bai ba su kaga wannan karya wannan sun bi ɗari da magana yi a sun duka nan guda uku من أذبه وقوته wanda ki ɗaga wannan zan Allah ki ɗaga wannan zan Allah.
العربية Ga ta abai kin kasa fata huta amma da zan Allah ya yi masa duka uku ya huta shi. To wannan fa ƙarfin manzon Allah ya zama su kasa ba ba ƙarfin nan buwa ba ba ƙarfin buwa ba. Irin wannan kare da manzala iwa wato an wato an rukana rukana annabi ya kada shi ya ɗaga shi ya kare shi malamin ya ce shi ma da ƙarfin bashariya ba da ƙarfin ruwa ba inda ƙarfin ruwa ne sai ya rabar da sai an gugun da kuma sai ya rabar da shi ba zai tashi ba sai ya rabar ƙarfin da shari'a ko ba da ƙarfin ruwa ya tashi ba to wannan masu da dutsen nan suka ce annabi ya yi duka hukun ya fi dutsen amma da ƙarfin da ne na shari'a ba ƙarfin ruwa ne وإلا in ko ba ta haka ba لو كانت عزة فيه inda da ƙarfi na ƙuliza ne شاردها فقط ai da kawai da zala suna da kawai ke mana ya yi wani buga duka a ne da wato dubu shi a kafiya mata ai da kuma zai kawai hada bayan mata abin ne kawai ke bin da shi ne kawai da wato ne su kuma da ƙarfi ba shi ya kuma zala ya
وروى wanda ya alawaito مثل تلك a الآية cikin farkon wannan aya أحاديث alawaito hadisai ثلاثة waɗanda ba za su yi yamintu ba منها yana daga abin da aka rawaito wuya abin da aka rawaito cewa ubangiji لما عرف فاتحة الكتاب yayin da ai ubangiji ya rubuta wato fatiha نعم وآية الكرسي da wato ayatul kursi وشهد da kuma الله shaidan lahu lillahi وقل اللهم da kuma lahu malikal mulki بالنزول إلى الأرض Allah ya umarce mu cewa su doka a ban kaga قالوا يا sai muka رب ce ya ubangiji mu لا la tu la ga na zunubi ya ubangiji kar ka tokar da mu a gidan zunubai وإلى من يأتي kuma Allah kar ka tokar da mu zuwa ga wanda zai fade ka قال تعالى sai Allah ta'ala ya fada الذي وجد na لا rade da girma na na rade da buwaya ta وما يقولن قد wa دعوت abdul wallahi bawa ba zai karanta ku ba كل a صلاة ƙarshen kowace sallah إلا أسألك بالبهيمة an ya fi yadda kurshi wallahi sai na wanda shi ga wato ainihin hazira eh wato wani gadilan ne na Allah na sarki Allah ke sai na nuna da ku a wannan gadilan na Allah أرى ما كان منه duk tare da yadda abu da ya rubuta wadilla
نذرت له kun kuma haka ba to da zan mu lahu zan duba ga yanzu bi ainihin da ainihin wato wato ainihin da nan na abin kawala في يوم وليلة a cikin dare da yi سبعين har مرة zuwa sauye وإلا in kuma haka ne ba ta ba جئت له في يوم وليلة سبعين zan biya masa bukata saba'in a cikin gare da yi أدناها أن mafi تكون لك kuma bayan bukatar zan biya masa shi ne gafara maka gafara ita a kan kullum da ke karanta ita ayin kursi ya karanta kuma shahidan lamu an nuna ya fi lamuwa da kullum lamun ma malikin zuciya Eh, duk wanda ya karanta ka Allah ya kore biya masa bukata saba'in da kuma bukatarsa
وإلا in kuma wani ne maka ba عزته من عدوه zan kare shi gaba da abokan gabansa zan taimake shi a kai za ka waje kan eh kullum za ka ta aiki kursi za ka ta shahidar lalu ya za ka ta wato a fatiha to za ka waje kan yi ya kuma gaba da
وما يملأه من kuma ba ba abin da zai hana su shiga aljanna sai yin su ala shiga da mu aljanna amin Allah ya kuma gana Allah ya kuma Allah ya kuma amin Allah ya kuma aiki da kuma aljanna
Amin. Amin. Amin.
Thank Amin.
you.
Thank you.